بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يومنا شاء تقوس قوتا ذو الحجة hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da takwas ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa idan dai ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka wato wannan risala da aka yi nuru taqwa wa zulumatul ma'asi fi daw'il kitabi was sunna wanda gashi nan bayani ya gudana ciki yau ina jin zamu tashi nan ma ta sha ɗaya ne ko almuttaquna lahumul maqamul amin su masu taqwa Allah ya riga ya tabbatar masu suna da matsayi na aminci wanda babu abin da zai ba su tsoro idan mutum ya zama cikin muttaqin Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi matsayin da ba zai ji tsoro ba a nan duniya ya gama lafiya sannan an je lahira kuma ba zai ji tsoro ba domin ba zai shiga wuta ba muna roƙon Allah ya kare mu daga shiga wuta dan tsarkin sunayensa qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bihurin 'in yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum rabbuhum 'adhabal jahim فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na'am ana ka an ce haka nan ko na bata ko na'am to bari dai mu da wurin yanzu dai inda aka ku gyara kawai ku innal muttaqin wato waɗanda suke masu takawa masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala su waɗannan fi maqamin amin suna wani matsayi na aminci wanda babu tsoro ba za su ji tsoro ba cewa kai wani wurin wahum min faza'i yawmi idhin aminun su waɗannan masu imani su firgicin da za a yi tsoron da za a yi a ranar kiyama hum aminun su ba su da wannan aminci ba su da wani tsoro ba abin da zai firgice su wani wurin a zo a ce masu kada mu ku ji tsoro waɗanda suka yi Allah ta kafu wala tahzanu kada ku ji tsoro kana ma ku yi bakin ciki wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana yi maku ma bishara ne da aljannan nan da aka yi maku alkawari da aka ku ji tsoron komi ana kwantar masu da hankali ai ko da inda muka karanta jiya a ce kawai mutum yana fitowa daga cikin kabarinsa ya ga jama'an duniya suna ta tafiya a ƙasa shi ko daga fitowa kabari an ce kada ka ji tsoro babu matsala ga abun hawan ka nan kai hau kuma abun hawan nan shi kawai yana gudana ne bainal kafi wan nuni umar ta shake kawai kun shikenan ya tafi da ake so ba mai jagoranci ba mai tuki ba kowa zama kawai mutum zai yi abin nan ya tafi da shi inda Allah ya umarce shi ya je ai wannan kadai babbar kyauta ce kuma ga sauran mutane kuma sun shiga cikin masifar da basu ma san mutum bai ma iya kallon kallon kanshi saboda masifar tsoro saboda halin da ake ciki amma ga wasu mala'iku na ba su haƙuri suna cewa ayi haƙuri ayi haƙuri yau ni dai na san ko taron duniya ake a wani wuri aka yi cinkoso mai yawa kai ka zo ka sauko aka buɗa baka ji cinkoso ba kawai aka yi ta cewa aka wuce sai ka ji wani abu ba kokowa ba komi ka tara wurin ya cika dinkin ba yadda za amma ana zuwa aka buɗa kawai ka bi ka wuce ba matsala a kafafunka ma ka taka ka wuce wurin ko baka fi shiga cikin mota ba a kafa ka tako a zo wuri ya cika ya cika kai a buɗa ma ka wuce ai za ka gane cewa babban abu ne so da ka kalla yanzu ka kalli idan idan waɗannan idan shugabanni suka taho yanzu ka kalli ka'aba kalli matsayin ka'aba amma kaga in suka zo za a buɗa su shigo su kadai su shiga wurin da ko shekaran jiya yana jin an nuna wani abu mai kama da wannan su a buɗa su shigo a buɗe ka'aban su shiga ciki su yi nafila sannan su fito su zauna su jira za a yi sallar farilla tunda ba zai yi su ta a cikin ka'aba ba amma an buɗa masa sun shiga cikin ka'aba sun yi nafila sun fito an hau shimfiɗa kowa an tare kowa an abu nan ɗinsa wannan kadai babban abu ne kuɗi ba sa yin wannan shi yasa nake gaya maku yanzu wanda Allah ya taimake su in dai addini ya dami mutum in dai akwai son addini a cikin ran mutum to a ce maka wanda Allah ya taimake shi ya samu ya shiga cikin tawagar shugaban kasa aka tafi da shi wurin nan ya je aka buɗe Ka'aba suka shiga tare ya fito aka tafi Madina aka je Madina aka shiga ta wannan babu gidan babun Abubakar din nan da aka ce ka a toshe tana nan shugabanni ke bi ta wurin a zo daga nan in ka bi kawai kana shiga da kayi haka sai rauda cikin asalin inda raudan nan take aka je dalilin wannan ka zo ka je ka shiga kana biye da tauga shugaban kasa ka je ka shiga wannan ni in ni ne daga nan ya ce ma ba yi da ni wannan ma ya ce kai daga nan ma ya isa mulki kai aka gama da na kan ce wallahi na gode ni ka gama min komi yadda na samu na shiga wannan wurin dalilin ka kana ganin kuɗi za su sa a shiga nan dan kana da kuɗi ka je su buɗe ma wannan wurin ka shiga kuɗi kawai ha mustahil to in kuɗi ne ma wani ba sai saye ka ba kai gaba ɗaya ma da abin da ka aje a nan cikin waɗanda ke wannan wurin wannan wurin in magana kuɗi ake ku duba kuma muka karanta littafin nan na rihlatul khulud su fa yanzu mamlaka suna da wasu duwatsu da aka ba su na zinariya dutse ne dingime mai gold ne sai dai sun katange da waya kawai da waya sun ba su da waya aka katange radda suke son su ɗiba kawai in gwamnati tana son ta ɗiba ce wani abu da shi sai a zo kawai a yanka kawai a abin da za a yi da kai muka karanta go malamin ya bada labari ya ce malaminsa ya gaya masa cewa arziki irin na saudi arabia yadda allah ya azurta su abu ne ya wuce tunanin dan adam kuma ba wani abu bane addu'an nan da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi masu arzikin shi ake ci har yanzu na eh eh to ka ji ko akan hanyar in za a bi ta cikin duwa to to kudin da za a yi hanyar to ka ji wannan duk ba tsari bane na Allah to ka ji abin da ya ce don wasu wasu ji ba ko ya ce an ce idan za su yi hanya komin tsawonta hanyar da za su yi tunda za su bi cikin dutse su faffasa duwatsu to in suka yi wannan hanyar gol din da gwamnati za ta samu a wajen yin wannan hanya sai ya lullunka kuɗin da suka kashe wajen yin hanya haka kace ko to kaji to banda wannan ga waɗannan duwatsun su haka suke girke ba a ma taɓa su saboda su wannan an aje su ne in rana ta ɓaci in an samu ɓacin rana to shikenan amma waɗannan aje suke kawai babu wata matsala to ku auna irin waɗannan abubuwa saboda haka kaga wannan da gani abu ne daga Allah to an yi haka nan to kaga ko ana aka aka yi ma tsari wani tsarin yana burge mutum sai mutum zai ji daɗi ko wani wurin ne a zo a ce ma gashi nan kawai an taru kowa a rana kai ko ga kacan zaune cikin inuwa kana kallon mutane to sai ka rika jin tsoro kana ta kai wannan abu Allah dai ya sa ba jarrabawa ba ce aka yi mana to balle a ce ma lahira a ce yau an je mutum an sanar da shi ya ga firgicin da tun da yake bai taba gani ba tun da jiya mun karanta nan idan mutane suka fito daga wajen wannan fili za a tafi a rasatul kiyaman nan za ka ga mutane sun ɗimauce kamar sun sha giya aka ce ba kuma giya suka sha ba masifar yinin ce kawai suka abun nan dinsu sau da haka wannan yaumun ne yaumun asir alal kafiri na gairu yasir rana ce mai tsanani ba ta da sauki ga kafirai Allah ka tsare mu to ga waɗannan su an ce su kauranan nan suna nan fi maqamin amin fi jannatin wa uyun suna cikin aljannoni ga ta nan aljanna ko ina wa uyun sannan ga marmaro na ko ina duk inda suka shiga abu na tadda su banda nan wajen kaya kuma yalbasuna min sundisin wa istabarakin mutaqabili sannan kuma gashi nan suna sanya alharini dibaj raqiqud dibaj shine ake ce ma sundusin wanda ba shi da kauri sannan kuma wa istabarakin da kuma mai kaurin wato za su sa mara kauri a ciki kamar yanzu ka ce mutum ya sa riga ta ciki ko single ya sa wasu kaya ciki marasa nauyi sannan kuma ya ɗauko mai nauyi ya ɗora a sama shiga ce yadda mutane ke zuwa yanzu mutum ya wata 'yar shiga ya zo abu nan duk wulakanta kai ne in ba haka ba kamala shine mutum ya yi shiga ta mutunci wadda za ta tsare ya sa kaya a ganshi da an ganshi an ga abin nan din kamala amma mutum ya zo kamar ya dani na dauka wasu kawai saboda talauci ne dan yanzu kamar wasu in ka ga wasu waɗanda ba musulmi wasu ka fito da wasu kayan kai da ka gani ka san wannan dai daga gida a fito da wannan kai har da talauci tunda wani kayan zaka ga gashi nan yayi wani daka daka gashi nan wani ana ganin jiki amma da haka suka sa wai a ce gayu ƙarya ne wani wallahi hadda talauci a je kasuwar bacci ko a samu wata ƴar riga baturiya ta sa ta gaji tayar a dauko a sa a ce wai gayu ne ƙarya ne gwanjo sa shi wallahi matsala ce ta sa ake sa shi in ba dan haka ba yadda za a yi mutum ya je sai kayan da wani sai da ya sa ya gajiyar sannan ya zo ya sa ko an ce sabo ne eh kawai ba kwa jin daɗin wannan magana ne wallahi ina gaya muku ba alfari ba mu tun muna yara gidanmu baba mu bai bari gwanjo ya shigo wallahi in aka zo ka zo da gwanjo duk kai shi sai ya kore ka da shi ce gwanjo kasa ha ina ba ba yadda sai ce ko kayan ka guda biyu ne ne wanda aka dinka ka sa ka wanke ka sa ka wanke zai ce wallahi ya fi ka je ka so kayan da aka yi ta batu ne ya sa ya gaji ya yar ka zo ka ɗauka ƙasa to amma talauci sai a zo a ta cewa wani abun nan ne talauci ne zai sa ko waɗannan motocin da muke ta saye muna sa bayan an riga an gaji anyar sun zo sun zo ruwa ya cinye nan ruwa ya cinye me ya kawo shi da sadda ba talaucin ba sababbi ake zuwa ɗauka mutum yana da kuɗin shaje kamfani ya ɗauka da cikin leda ta ya sau sabuwa gar ya zo ya ta hawa shekara biyu bai je ko bai je wurin kanu eh dai ya zuba mai shekara biyar to kaji to amma yanzu ba in ka ɗauko dama daga kan kaso daga nan sai wurin gyara ka je a ce ba kaza nan sun cire ma wani wurin nan ma sun sace wani wurin ba miro nan can ƙasa sun cire wani indomi sun kwakwale kaza sun kwakwale kaza sun kwakwale kai ta kashe kuɗi ka sai mota ka ce ka sai wa azaba sai ta tafiya a je a ce a cire nan a ce ai ba ai ma kaza ba ba ai kaza ba ba ai kaza ba ka ji nan ya motsa kikiu kikiu a je a ce sai ka gyara kafafu sai ka gyara saboda wanda ya zo da ita sai da ya yanki daji ya yi masifaffen gudu ya kusa kashe ta kafin ya kawo da gudu to me ya kawo ake amfani da shi ba talauci ba ne talauci ne na gaya muku a nan ƙasan wani wani sai da ya kusa kuka ya sawo mota irin ɗirkekiyar kamrin nan ya sawo ya zo yaran shi yaran shi ya zo ta ce to kowa zai shiga wallahi cire takalmi ya rike a hannu a sashi ya sau wata ya sau wata kuma ga ta wanda wani yawo ya aje ya sau yaran shi ya ce ku cire takalma kowa ya rike takalmin shi a hannu ka a bata sabon mota ce yaro ranar ne yana kallon satellite yana kallon saudiya malam sai ya ga kawai irin ta ana taxi taxi a tsaya taxi ya ko rike wurin ya zo wawa ya ce wallahi baba kaga motar kaɗin nan irin wannan da kake ta buci da takalmin shi wallahi na ganta yau a Saudiya ana taxi da ita yace inna lillahi yace haka ne kuma haka ne ha hala in kaga dama daga ka fito daga gidanka za ka haram jib jib din tekiya ka ce haram yace ashara riyal ka ce na'am ka hau in ya ga bai ka sani bane yace 20 amma in ka ka sani ka ce la yace ya ha kaji ko riyal in ka ji goma nan sannan a gari na nan ana ta aiki amma in ka daɗe aka baro ka can ka daɗe wallahi riyal biyu za ka so ka shiga fiye ta zagayawa da kai in ka ga dama ma ka ce mai ka je ka faɗi wani wuri masjidu quba in kana da son zuwan aka baro ka lokacin ne za ka more saboda sai ka fito ƙobar gida ka tsaya ka ce masjidu quba ya kai ka ya dawo da kai ma duka riyal biyar kuma fa sai ya jira kai sallah in ka je ya jira kai sallah kai addu'a kai komi ka fito ka je kai kwanta a baya ya jawo kai mai do inda ya dauke ka a riyal diyar wannan din keke saboda haka kawai wallahi mu kyale kawai duniyar nan mu bi Allah kawai mu tunani amma wannan duniyar mu dai musamman mu da muke zaune nan kasar to wallahi in ka wuce shekara arba'in kawai ka sallaba mata kawai ka kyale ta in ma ta zo ka kai amfani da ita ka bi Allah kawai amma wallahi an riga an gama da kai ko an gama da mu ma zan ce an gama duk abin da ka sani ne in kana kallon su nan wanda motar da wanda yake takama da ita a nan mai kuɗi ya zo ya ta abin nan wallahi in ka je ta zaganta a taxi ana hawa ana hawan ta a taxi ka hau kawai naira naira riyal biyar su kai ka inda kake so in ka gana ma ka ɗaukai drop kai ta yawo ya kai ka kace ziyara zai zo ya ce ziyara ka ce ziyara ya ce fadda ka shiga ciki kai kwance mukayyafi ya ce fifi a ina ka ce ac ya ce ma ac tab ana magana sai ya sa ba ka ce rage in ya ban koma ac sai ka ce rage ya ce hatta ulta mukayyaf mukayyaf mukayyaf mawjud za ya yadkhulu al-insan sayyara bila mukayyaf ha ha ya za a yi ma mutum ya shiga mota ba AC haka zai gaya ma malam Usman shi ya za a yi ma ya ban mota shi ba AC ya zo ɗaukar ka ba AC har ka tambaye ma AC sai ya zubo ma shi professor sai ka ce rage ka ji za ka zama kamar kankara in kuma lokacin sanyi ne kuma ya sama hita to dama ya kashe saboda me za a kashe ba barawo ba nan bane cikin gida ma sai ka sa linzami yanzu ne yana da wani linzami kato cikin gida ma yana ƙara daure da ai sai anan ka je a sama wani wane ne security da wane ne ga nata ga wani mai yanke mai ga wani wane ne dan da haka nan ko shekaran jiya da na je office wannan abin da nake kurkurawa ta office ina ce wallahi wata da ta yi farin jini yanzu in ka sake ka samu abin nan ka rika daure wata wuya da ce akwai shi yana nan bari zan gogo shi in dauko sai ka daure wuya can ko ka batta ga ta nan bude ka shiga kawai ma wani lokaci mutanenmu ne su don shi kudin shi ma bai sa aljihu in ma ya ɗebo wanda yake yawo da su baya sa aljihu wannan ɗan abin zai jawo na jikin mota ya dukka kuɗi a ciki to sai aka suka rika barin mota a buɗe in ya je sayan abu kuma gashi nan ga kuɗin an ga ya jawo wani yana ne za a gan shi yana sumi sumi sai ya ga ya jawo ya ɗebi kuɗi a wurin to kafin ya dawo sai ya buɗe mai ya ɗeban mai dalilin da ya sa wasu sun zo suke ɗaga gilas kenan amma da ba sa ma ko ɗaga gilas zai ba to to dama wannan ashi din ke tafi yana nan ya gan shi kawai ya abun nan ya saka yi sai ya je kawai da ya inda ya ga ya jawo kudin nan shi ma sai ya jawo kawai shi yana ce yana cikin kanti yana saye shi sai ya jawo ya kwashe mai kudi ya zo ya ga babu sai ya ce kai to yanzu sai dole su rika su rika sa abun nan tunda rashin gaskiya wurin mutanen mu a Madina fa na ga wata wata wata yarinya an zo an nannade mata hannu an yi haka an daure ta wai ba ta da hannuwa ne masu ido nan sai sai ta wata fara sa ido menene sana'an banza sa ido sana'an banza sa ido sana'an banza saboda ta san ni ta ga da kula wasu ido eh ta ga da gade su wai sa ido sana'an banza ko fa na sani kai dai ka ka gano ko ina ce tun da na ga ma yadda kace mhm to a gani saboda haka babu mu ga komi babu komi babu komi babu ko an ce za a yin wani abun kafin ya zo kai ka tafi to menene ka dibi matsalolin da ke kasan nan kalli na farko ka kalli wutar lantarki tun sadda ake fada da ita ake fada da matsalar har yau ga ta nan kwance wutar lantarki ita kadai ma ka dauke ta gaba da misali to sannan ga hanya yanzu ka kalli hanya Abuja yadda ake fama an ba da aikin an ba da kaza duk an ce an gama har yanzu ana ta shan wahala jirgi yana kwaso mutane mu nan an ce jirgin ai yayi arhama da yawa saboda haka a ƙara kuɗi tun da ra'asmaliya ke shugabantar mu kuɗi kawai shine gaban su a ƙara kuɗi da ake biya dubu uku dubu ɗaya da ɗari biyar can local abun nan ba dubu uku yanzu can kuma ya koma dubu shida saboda shikenan a kasa shiga talaka shi ya biyo a hanya a kama shi masu kuɗi su su ta shiga jirgin su kaɗai su ya su su keɓe su ta shiga tun da suke da kuɗi su su shiga jirgin kai kawai yanzu an koma za ka abuja ka ga mota za ta kai ka dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu jirgin za ka shiga dubu uku kuma ka je ka ga kai ka fita daban tunda yanzu zai zama na masu kuɗi dubu uku zuwa dubu uku dawowa to da ka je abuja ka samu dubu shida to da ka zai kaga dole ka bashi dole ka yale masu su ta shiga su to Allah dai muke roƙo ba mu mafita ni ban taba ganin tsari irin na Najeriya wallahi in ka tsaya ka kalli tsarin duniya za ka ga tsarin Najeriya na daban ne a sa mutane su wahala su fito ga ruwa har akwai wadda ta haihu a wurin zaɓe su mutu wasu ai faɗa a yanki wani a bugi mutum ruwa ya bugi mutane yunwa tun da asuba wasu je su kafa kujera su bi layi wallahi wancan zaben da aka yi ina wajen lokacin ina wajen mashirot akwai lokacin da na zo wucewa wajen sha ɗaya har a lokacin wasu ba su gama zaɓe ba suna wannan rungon suna ƙoƙarin su jefa zaben nan amma wai mutum a gama lokaci na ɗaya a gama na biyu babu wani abu takamaimai da mutum zai ce ya amfana sai ma ukuba sai ukuba ta kaga tsari ne wannan babu abin nan mutumin da ya ba da ya sadaukar da kanshi ya zo ya zaɓe ka yana ganin cewa kai ne gwaninsa za ka iya masa maganin abin da ke damunsa kuma sannan bayan haka nan ya zo sai dai masifa ma ta karu ina amfanin wannan akwai abu na gaba daya tabbas ana amfana da abu gaba daya ko da ake cewa babu akwai yan security akwai wane ne akwai wane ne sadda aka tada kasar nan ta kusa dume kaman jirgin nan ne da wani ya ce hatta la ta garika safina wallahi safinan nan kadat an ta garika lokacin da aka ce ma gwamnatin nan ta kama a wannan lokacin kasar nan ta kusa ta kusa kamar wannan jirgin da ake magana ta gariku safina jirgin ruwa ne igiya an daure shi baki ya yanke ya kama ya sun kuyar da kai zai nutse to amma ba mu ba mu gane wani abu wani abun abun nan ne amma akwai abun gaba daya akwai abun da ya kamata a ce abun nan dinsa fatar da muke da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita su kuma shugabanni muna fata kullum addu'a ya kamata a yi a yi masu addu'a saboda mun karanta nan cewa daga cikin magabata akwai wanda ya ce da ya san yana da wata addu'a da da yayi za a karba to ba wanda zai yi mawa sai shugaban shi saboda idan yayi mai addu'a muguwa abu ya ƙara lalacewa ai kowa ma zai shiga ciki amma idan yayi masa addu'a ta gyaruwa shi ma Allah ya fahimtar da shi in ma tausayi ne bai da shi ai mai addu'a Allah ya sa tausayi a cikin zuciyar shi ai idan ya samu wannan din kowa zai amfana to wannan yafi yafi saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu gaba daya saboda haka waɗannan da yanzu aljanna muke magana sannan kazalika zawwajna wa zawwajnahum bihurin ay haka tsatsa wannan aka ce yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabili suna fuskantar juna wato aljanna saboda girmanta idan yan aljanna suka shiga kowa na kan abun zamansa inda yake shinkida ba mai juya ma wani baya wurin ya isa baka ganin keyar wani ko ina inda kuke fuskantar juna kuke kuma in kana so kai mutum magana to ma nan duniya ma an yi kadibi idan can inda suka ci gaba idan suka zo komin girman conference hall ko idan aka zo za a sama wani bututu wanda da kayi magana duk wanda ke wurin yana ji ko bai ji to kuma juya baya akai juya kana ganin ke wani in an kai kato katon wuri ne za a yi kowa conference hall ne kowa na kallon kowa duk inda kake kana kuma da kayi magana an sama bututun a gaban ka an sama wani abu sai da kayi magana ya ji kai in ma tafiyar ta kai tafiya har da mai fassara wanda za a makala ma kai ka makala in ana larabci ba ka ji sai a sa ma kai ka rika ji abin ya fassara ma ka rika jin abin da ake cewa kai tsaye kana ji abin da ake cewa yi sauyi ba zan tsaya an zo an fassara ma ba ka fito kana cewa me yace mm nan take duk yaren in dan China aka kawo yana Chinese tunda su ba su yarda ba da wani yare sai nasu mu ne gaugauna to su can yarensu suke yi ba sa zuwa wani wuri taro a ce su yi turanci ba za su yi turanci ba dokar su ce ma kakkai to da aka zai yaren shi ne can can can can ya yi to kaji ko yaren su kawai to shi aka koya mai tun firamare shi shi ya koya shi da shi yake rubutu da shi yake komi da shi yake abu eh ya gama ya zo ya abun nan mu ko da yake gauga'u na gare mu idan aka zo majalisa ga wannan shi al'umma shi ce gaban shi shi abin da za a yi a taimaki al'umma shi yake su sai su koma suna gyara girama da ya yi turanci su fashe da dariya su ce bai iya turanci ba da ya yi turanci su fashe da dariya su ce bai iya ba shi yana faɗan al'ummansa da yake wakilta a taimake su su kuma suna faɗan bai iya turanci ba su turanci girama an koma classroom ana brighter girama saboda haka su girama ne gaban su shi girama ne bai yi ba sai ta dariya ga sunan zazzannan gima-gima suna ta dariya suna mai dariya ya gama a yi tafi abin magana a banza an dariya ta rinjaye ta shi dariya shi kuma bai damu ba ya ce tun da ya je ingila ma ya yi kuma sun gane dama menene communication mu duk wanda ya wuce secondary school a lokacin in ka je A level ana koya ma abin da ya shafi turai ba English ake koya ma communication skill ake koya ma sai ce bari a koya ma communication skill so da kai magana ko kai wani abu har aka gane communication kai communication shikenan communicate wani ma in yana tambayar ka in yana da da in ana waya manyan yan boko idan yayi magana yayi magana yayi magana yayi magana sai ce communicated ka ce yes sir ya ce okay kenan ba dai ka gane ba to je je kai aiki kawai amma yanzu ne kawai gaba gaugauna kai ya kamata mu zo mu karanta littafin nan nan gaba mu ta'adda Allah ya dauke mana dokan nan mu zo sannan an zo da yawa mu zo mu karanta algauga'iyuna din nan mu ji suwaye suwaye gauga littafi ne gaba ɗaya gauga'iyya mu ji shi suwaye gauga gauga gauga sunan ma kawai wadai na a gaga don ta mutu ya zari ko shi yana ciki to to shi ne to kasa gano mu kamar da aka yi maganar bahilawa ko to ta gani gauga'una mutaqabilin suna fuskantar juna Allah ka samu cikin su wato yan aljanna kamar yadda muka karanta cikin wannan aljannatu darul abrar ita aljanna a aljanna ba a zuwa gida kowa da gidan shi saboda wannan yafi wannan wannan yafi wannan wannan yafi wannan kuma an cire bakin ciki an cire hasada saboda haka Allah ya shirya wata mahada ne inda kowa daga aljanna in ana so a haɗu za a taho ne wannan ya taho wannan ya taho to wani gidan shi ya fi ƙarfin in a nan duniya ne ba zai iya zuwa ba wurin taron saboda nisan da yake da shi a aljanna ba ƙarami ba ne estate ɗin shi nesa yake to sai Allah ya bada wani abin hawa wanda mutum idan ya taho kawai daga gidan shi zai taho ne su kawai ya kai shi wannan wurin da za a yi taron kuma sannan in an gama kowa zai nashi su kawai ya maida shi gida gidan bai hawo da kafa bai yiwa dole gidanka kamar na yadda kaga duniya in an yi story building babba sai an yi abin hawa in ba ka ba wani sai dai ka kasa zuwa to can gidajen aljanna nesa ne don haka dole abin hawa ake hawa wanda zai dauke ka zu ya kai ka gidan in zaka sauko ma zu ya kai ka idan kuka diba cikin hadil arwa cewa yayi ita kanta aljannan gidajen da mutane suke ciki in ka nemi mutum sai dai a gaya ma a ce wane wane da kake nema kamar yadda ka san nan ka sa kwamfuta kai sacin idan ka ce kana neman wane wane abokinka ne to za a nuna ma a ce sai ka yana estate na kaza na kaza gida na kaza a kololuwa ta kaza to in ka latsa ka shiga kawai sai ka gan shi sai ga shi kawai ku ta magana ku ta magana kai da shi ku ta magana Allah ya taimake mu mun shiga wannan gida ya ce ni ina hawa na kai hawa na nawa kace kace kana hawa na kaza ya ce to mun hada dandali shikenan sai ya taho zu ku je ku hada wancan wurin nan ne ake zama ai wannan mutaqabilun wanda aka yi magana ina fata ya fito za mu karanta littafin in Allah ya mana tsawon rai mun karanta wannan ɗayan aljannatu darul abrar wanda ya rage mana shine guda biyu aljan wannan miftahu darus sa'ada da kuma wancan hadil arwah ila biladil afrah in qaddara Allahu lana al-baqa in kuma bamu kai ba karanta da kanku kadhalika zawwajna wa zawwajnahum bi hurin ain haka dai su waɗannan ƴan aljanna muka aurar da su wasu mata waɗanda suke masu fararen idanu halittar su halitta ta kai ƙarshe kololuwa da wannan ne yasa wasu bayi daga cikin bayin Allah suka mutu wajen bauta Allah idan suka hararo wannan gidan suka hararo aljanna sai su suranta su kaman ga sunan a ciki sannan su hararo wuta kuma su suranta su ce yanzu in suka shiga nan gidan ya za a yi mutum sai yanke jiki ya fadi ya mutu ma bayan Allah sun yi kuka wajen begen aljanna sun yi kuka wajen tsoron wuta sun hada kuka biyu to ko wanda suka yi waɗannan kukan ba za su kare a lahira ba sun yi kuka wajen tunanin aljanna idan suka rasa ta shine muntahal musiba Sheikh Nasiru Sa'adi cewa yayi da za a ce mutane su je lahira yan aljanna su shiga aljanna yan wuta su shiga wuta to ‘yan wuta koda ba a sa su wuta ba wuta suka shiga ba su ga an shiga aljanna ba su shiga ba wannan bakin cikin azaba ne ya isa in ana mutuwa ta bi su mutu saboda wannan bakin cikin da suka rasa aljanna ya fito so da kaga dan wuta in ya shiga cikin wuta azaba uku yake fama da ita kala nau'i uku na farko laifin da yi na biyu wanda ya halakar na uku bakin cikin abin da ya rasa wannan duk azaba ce za a ba shi azaba ya samu azaba physical wanda za ta taba jikin shi kai tsaye da laifinsa sannan da kuma wanda ya halakar kaga biyu kenan ko to sai kuma a ba shi azaba kuma wadda psychological ta cikin bakin cikin rasa aljanna da yayi ita ma wannan musiba ce Allah ka tsare mu sau da ka so haka za su yi za a ba su waɗannan wanda matan nan na aljanna an yi magana a kansu in kuka diba cikin sahih muslim da ɗaya za ta leƙo duniya ta leƙo a ga wani bangare na halitta ta fuskar ta in ta leko to fuskar nan za ta batar da hasken rana ko hasken wata gaba ɗaya rana za ta dule za ta bace idan ko ta yi tofi cikin teku to tekun nan ta zama turare masu turare ba malam usman daga ne duka yadda wannan akwatin da kake yawo da shi na turare ba mai ƙara sai domin teku ta zama turare in ko ta yi magana aka ji sautin ta mutuwa za a yi duk wanda ya ji sautin nan zai mutu saboda muryarta mutuwa za a yi to ai kaga wannan fauka tasawurin insan yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin sannan kuma suna kira cikin aljannan nan da suke suna kiran duk wani kayan marmari da suke nema a basu to za su kira su ce a kawo kuma a kawo babu wanda za a ce masu babu sannan kuma ga aminci babu wani matsala ciki babu damuwa la yazuqu na fihal mauta ba sa ƙara ɗanɗana mutuwa kuma kaga babban abu kenan yanzu duk mutum duk wautar shi duk abin da mutum yake takama yana ji da shi na matsayi radda ya tuno wata ran fa zai mutu to sai ya ji tsoro shi yasa ake ce ma wasu ba ma mutuwan koko in an mutun shi kenan an gama saboda kasu ji wannan tsoron amma in ba haka ba duk mutumin da ya tuno zai mutu wallahi sai ya yi tunani sai ya canza amma rashin tuna za a mutu rashin mutum ya tuna ba zai mutu ba wannan shine babban musiba illa al-mautata al-ula sai mutuwar farko da suka yi a nan duniya wa waqahum ay azabal jahim sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai kare su daga azabar wuta ba za su shiga azaba mai tsanani ba su an kare su duk wani abu da za su gani na azaba banda su wannan abu da aka yi fadlan min rabbika kyauta ce daga ubangijinka tabaraka wa ta'ala ba dan an cancanta ba Allah ne ya bayar da fadlihi shi yasa ake cewa muna roƙon Allah ya sanya mu cikin aljanna bi fadlihi ba bi adlihi ba ba a roƙon Allah shiga aljanna da adalcinsa in yayi adalci ba wanda zai shiga aljanna amma bi fadlihi zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma dan mutum ya samu ya zama daga cikin yan aljanna to wannan shine babban rabon da in mutum ya samu an samu babban rabo ya fito lamba ta sha biyu attaqwa tasmuru ay wuruda anharil jannati wa shurb minha ita wannan taqwa idan mutum ya samu taqwa ay tasmuru wuruda anharil janna shi zai sa mutum ya gangaro duk wannan wuraren da aka ce za a sha ruwa za su sha za a sha kaza to mutum dalilin wannan takawa shi ma yana cikin masu shawurin kun gani annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam idan an je can wurare uku ya ce a gaishi abin nan anas da aka zo wani ya zo ya yi tambaya ya ce mutum yana son mutum amma yan dabbobinsa ko wani abu ya tsare shi bai iya zuwa da ya yi sallah tare da shi ya yi kaza ya ce to ai mutum yana tare da wanda yake so anas ya ce wannan magana ta yi masa daɗi ya ce to shi ya ce ya Allah ina son manzon Allah ina son abubakar ina son umar ina fatan ka tara tare da su ba dan ina da aiki irin nasu ba amma ina son su ka haɗa mu bayan ne ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulallah ranar lahira za ka taimake ni ya ce tabbas zan taimake ka ya anas to a ina zan neme ka ya ce ba za a rasa ni a wuri uku ba wuri ukun nan ka neme ni na farko inda ake ba da littafi inda ake mutane hisabi a ba da littafi na biyu sirati na uku tafkina wurare ukun nan ina kaiwa ina komowa tsakanin nan da can tsakanin nan da can ka neman a nan wajen sau da haka babban abu ne mutum ya samu ya samu wannan ya sha wannan wuri ya abun nan ba duk inda ake gangara wannan a sha zai sha wa shurbi minha qala azza wa jalla mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun kwatankwacin aljannan nan wanda aka yi alkawarinta ga masu tsoron Allah ita aljannan kwatankwacinta yadda take irinta irin yadda za a gane ta da yadda aka ba da misalinta kai wuri ne babba fiha anharun a ciki akwai wasu rafuna da za su zo koramu min ma'in ghairi asinin da ruwa ruwa wanda bai canza ba ba canji ba wari ba za ka sha shi ka je na wani hamami hamami ba ruwa ne tsantsan ruwa mai daɗi sa'igun ne sa ka sha kai hankali kwance wani harun min labanin sannan kuma ga wasu ƙoramun na nono ne su nono ne wannan zai zo ba mai tsami ba wanda hamid ba wanda ya riga ya canza ba ko wani abu mai abin nan ɗinsa ba ko kuma ce sai an nemi da za a aje shi don kada ya lalace a samu a sa shi a jifiri ana ɗauke wuta yanzu dai junin ka nama ne ko wani abu ka zo shi ka aje dama da ka zo in ya wuce kwanaki kaza sai dai a cinye duka ko a yar domin ba a gaya ma ake ba sadda za wallahi na tsaya na kalli abun nan ni dai ina ganin kai ni fa ba wai ni ba ma ni da ni wanda suka girma in dai magana nan sai sun sai sun sai sun ce da fa a nan garin ni na sani nan garin da in za a dauke wuta sai an gaya mana a ce to gobe da karfe kaza za a dauke wutar lantarki saboda wasu matsaloli da aka samu kuma za a dawo da wutar a faɗi unguwanni unguwan dosa kawo badarawa malali waye su abin zai shafa za a ɗauke wutar lantarki malam abokan da kuke za a gidan rediyo a sa a gidan rediyo a sanar za a ɗauke wuta kuma za a kawo lokaci kaza ruwan famfo ni yanzu rabona da ganin ruwan famfo har na manci ruwan famfo wanda daga bota bod yake zuwa a ce ma da da sai an sanar shi ma in za a ɗauke shi za a ɗauke ruwan famfo a unguwa kaza da unguwa kaza kuma za a dawo da shi idan suka ce za su ɗauke sha biyu na rana su dawo karfe biyu wallahi karfe biyun nan na yi in ka buɗe za ka yazo haka wuta za a sanar sai an sanar a gidan rediyo fa za a sanar saboda kowa ya ji ba wai a unguwa ba a gidan rediyo za a ba da labarin cewa za a ɗauke wuta karfe kaza kuma za a dawo da ita bayan kuma sai an gaya maku dalili saboda wasu gyare-gyare har ma sai an ce muna ba da haƙuri da rashin jin daɗin da wannan abu zai haifar amma yanzu nan unguwar shanu da da abafa da unguwar kara yaushe rabon ku da wuta kwana bakwai ko kuma aka ce ba ku mi to kaji to shine nake so ku ji abubuwan wutan sun lalace mazaunan wanda ke son wuta su ne za su haɗa kuɗi su sau to sun sau kayan su ne kana ana ta ka biya ana kan ana ta kana amma kuma yanzu kamar yanzu ne fa mutum ya ce zai kai ka Kano a mota mallam Abubakar ka shiga gareji a kai a dauke ka a mota a ce Kano nawa nawa ka ce dubu biyu ka biya dubu biyu a tafi shikenan ana zuwa hanya taya shi ta face ce to ku sauko ku kawo kudin taya in sau ko ko akwai bambanci ku sauko ku kawo kudi mu sai taya mu sa ko ko injin shi ya buga ya ce inna lillahi to kowa dubu talatin talatin inji ya buga na ɗauko ku inji na ya buga kowa ya kawo dubu talatin ka biya kuɗin mota dubu biyu amma yanzu sai ka biya dubu talatin a kai ka kano to kamar haka ne fa ai ka san Allah yadda ka san an ɗauke mu mu yadda ka san shanu haka ka ɗauke mu in wani wurin ne sun ma isa su gawa mutane wannan magana su gawa mutane wutar abun ya lalace su zo su ce in an magana yanzu inda wakilin suna nan sai ce to ai mutanen ba sa biyan wutan tun da ma can ba sa biya yadda ya cancanta dan me kuka ba su ku daina ba su wani wanda ya ki biyan kakku ba shi bana to ba shanu suka bi ba ibn ka je ga nuniya nan kawo dubu talatin da biyar ɗinka ka ɗauka kata na yanzu a ciki ne ibn al-qayyim yayi maganan yanda mutane suke yace aksariyan mutane an riga an gano ba su da bambanci da shanu saboda haka tunda haka ne ko in yanzu mai makiyayi ya dau shanun shi sai ka ce mai nan ne zai kiwo banda nan koko ita saniyan babban saniya ta zo ta ce daga yau ba mu ƙara shiga garka kaza nan za mu tsaya ba sai inda ya kora su ba kuma radda ya zo yana neman kuɗi ya zo zai sa ma wata igiya kai kasuwa sai shanu su zanga-zanga sai ba a kama masu uwa ina za su su zanga-zanga su ce wallahi ba mai da a kama wani uwa ba za su yi ihu su yi bodore a gane dai watakila uwa garke ce su daddaga bindi su yi ta za a kama masu uwa ba su me yasa ba amma za su zo su yi zanga-zanga mai shanin zanga-zanga wanda ya ga dama zai kama shari'a ne ma ta ce in za a yanka kawai kada a zo gaban su a yanka saboda tausan su amma ko wanda zai yanka zai zo ne a sa mata igiya a ja ta a tafi shanun nan ba sa zuwa su zanga zanga su je kofar gidan su tsaya ce mun zo mu ciccima daga kama mana yan uwa ko za a yi to haka aka dauke mu shanu shi yasa yanzu kai kasar kasa inda kai malam Allah dai ya sa mu samu aljanna yanzu kai ka tafi shan waɗancan kasashen yaro ne aka ce ya shekara ma wajen shekara talatin da wani abu sai da baban shi ya yi rashin lafiya wata rana da aka kawo payslip ɗin shi na salari sai ya gano ashe wuta da ruwa da suke amfani da shi biya suke shi bai sani ba kaga yanzu can in ka je da wuta da ruwa da gas na girki duk baka zuwa ka je ka ɗauki wata silinda kai yawo ka sawo su duk gidajen an yi su da su malam su ka dan daure ka gane dan mu nemi aljanna wallahi ina faɗin haka ne ba dan in ci mutuncin wasu ba so nike mu gane cewa in dai wannan gidan ne an raba ban da mu gara mu nemi can ka dai samu dan abin da ka samu amma wallahi an raba ban da mu yanzu mutum komin mukamin shi yawanci sai ya ɗau wannan silindan ko ya je da kanshi ko ya aika ya tafi ya je ya sau wannan gasin kuma ma mata irin namu ma na gaya maku nan wata rana wani ya zo zai karo da gate sai da ya taho ya zo zai shigo gate matan ta bugo waya ta ce gas ne ya ƙare ana girki ya ce ubanku tun da tuntuni ba ku ce ba gas ba sai yanzu yana zage ya shi ba da ce a ba za ka iya ce wallahi malam matan lalle ya yi iska ne wai sai da zo na wasu ce ba gas kuma silinda uku ke akwai amma ɗaya ta ce ya ce guda ɗaya fa suka ce ai ita ta wada ƙariya ta ƙarshen ma ta ƙare sun yi ta ɗaya ta ƙare ba su faɗi ba ta biyu sun yi ta ƙare ba su faɗi ba sun yi ba ta ƙare ba mutumin ka shi ya fito na wata rai ce wai idan rike ji wani labari wai shi na shi ma silinda mangara mangaran nan gare guda biyu ba a gaya mai ba gas din sai da aka zo ran aka ce ba gas ya ce ku ba kwa faɗi mutane abu sai sanda ya kure kaza kaza suka ce ya haƙuri ya ce to a ja ɗauko silindan a ja so sai suka ce ai ba manta muka yi mu gaya maka silindas ɗin ma an sace su guda biyu ya ce to ko za ku ya ce ya ce wallahi sai oda itace mota ɗa ya ce a kawo su itace su ta girki da itace sai sun ɗanɗana kuɗa su su to to auna to can ko gidan da shi aka tsara ruwa baka san yanda ake ba wuta baka san yanda ake ba duka waɗannan sai dai kawai service bill ne a cikin account ɗinka a wurin aikinka duk an yi kuma an yi ma yadda ba ka ma ji Eh. To, to, to. to ka ji kai ma ka faɗi yake kewa ne ne za su bari a yi yanzu ifa na gaya ma wata rana muna tafiya da wani babban mutum bari in guntula kan sai na ce mashi kai wai kuwa kuma shi a lokacin fa minista ne ya yi minista na ban san in faɗi ya yi minista na power and steel minista ne lokacin muna tafiya da shi wani na ce wai yanzu matsalar wutan nan kana ganin za ta ƙare ya ce ba za ta ƙare ba ya ce ba za ta sai dai wani ikon Allah in aka samu wata gwamnatin da Allah ya sa a hannunta ne za a ci nasara to za a samu amma dai a yanzu zai wahala ina ce mai saboda ne sai ce saboda kaga dai yanzu akwai manyan kamfanoni waɗanda suke shigo da generators da ake amfani da su maimakon wutan nan akwai manya-manyan kamfanoni daidai da waɗannan fititulun da ake amfani da su dadin mun san su waɗannan rechargeables da su wane ne da su dadin mun san su har fankoki rechargeables da mun san su duk saboda me bamu san su ba saboda akwai wuta to yanzu duk da ba wuta fitila rechargeable waya sai kai caji in ka je kauye dole sai har akwai mai dan generator aiki shi ya muku caji ku bashi kuɗi in ka je wurare da yawa ko ina wayan nan ta isa ta zama masu wani ko masallaci bai iya zuwa da asuba amma radda bai da caji ungosu yanzu nan wurin da a ce muna karatu nan har da wanda bai zuwa karatu da a ce sadda yake buɗe ne zaka ga wasu sun shigo me suka zo yi caji maza da mata sun zo su caji ne tunda sun san zamu karatu dole mu kunna generator to wannan sannan su masu sai da diesel fa dukkan su duk waɗannan abun rashin wuta na sa su samu ciniki su amfana masu abun nan masu mai masu kaza masu hanyar da ake da alaka da ita tana da yawa to wani ta nan yake samu ya za a yaso shi ko a ƙara abin nan hasali ma sai ya ce man kai can cikin daji ma akwai waɗanda ke wakilta wasu su je su ɓata wutan ma da gangan dan ta lalace su zo saboda ai kwanaki babu ai ta sayan waɗannan abin nasu yanzu dai kana da hali da ka gina gida abin da za ka yi farko farko dai ruwa sai ka yi bohol kafin ma ka fara ginin sai ka yi bohol don ka san ba za ka samu ruwa ba in kai bohol ɗin ka gama bohol zai aiki haka nan sai ka nemo janareto dan sadda za a rika ma aikin sai an zo masu aiki sun zo su yi zanne tun da safe ba su yi komi ba ba wuta ba su samu ruwa ba dole ka so injin janareto na ga wanda ke ginin da janareto in zai tafi site din wurin dole dau janareto ya tafi da shi yana tsoro kuma kai je ta a janareto a sace to kullun da safe sai an ninniki janareto an sa a mota a tafi can a je saboda a tada da shi za a samu ruwan da za a yi a pumping su masu aiki su ta aiki su ta aiki in an gama ya ci cibo shi dawo to wannan azaba yaya ka ganta saboda haka irin waɗannan wahalan ta duniya dama Allah ya gaya mana a duniya dole za laqad khalaqnal insana fi kabad wani wani aka ce ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqihi zaka yi tai laqad khalaqnal insana fi kabad duka waɗannan an gaya mana to wahalan nan gara mutum kada ya tabazza yayi ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala da duk yadda za a yi da wadda wahalar da ya jawo da kanshi da wadda aka jawo ta taba shi ya zama ne radda ya bar duniyan nan ya zama ya samu maganin su to sai da takwa imani da aqidan nan da takwa su ne kadai mafita ya fito sau da aka wannan su za a ba su wannan ga ruwa ga wannan min labanin lam yataghayyar ta'amuhu za a ba su nono wanda ɗanɗanansa bai canza ba wanharun min khamrin lazzatin lisharibi sannan kuma ga wasu koramin da za a zo su wannan na giya ne giya ba irin ta nan duniya ba mai sa bugarwa ko ciwon kai ita waccan mai daɗi ce lisharibin ga waɗanda suke so su sha wanharun min asalin musaffa sannan kuma ga wasu irin rafuna na zuma ne su wanda zuman babu gauraya ciki ba sa mata siga ba ba sa mata kaza ba ba sa mata kaza ba ga ta nan saka in farar saka kake so ga ta nan in wacce ɗaya kake so walahum fiha min kulli samarati sannan kuma a ciki banda waɗannan koramin duk wani irin kayan marmari da mutum yake taba tunani da wanda bai taba tunani ba da wanda ya taba gani da wanda bai taba gani ba da wanda a ran shi ma bai taba tunaninsa ba suna nan akwai su banda nan babban abu kuma bayan waɗannan wa magfiratun min rabbihim sannan ga wata irin gafara daga ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ce ya gafarta masu duk abin da daga yau ba a ƙara tuhuman ku a ce me yasa kuka yi kaza wannan ka kwatanta masu samun waɗannan wurin misali ne dama aka bayar kwatankwacin waɗannan 'yan aljannan ka kwatanta su kaman huwa khalidun finnari kaman wanda shi har abada zai zauna cikin wuta kwana ɗaya in an ce mutum ya zo awa ɗaya in aka ce mutum ya cikin wuta bala'i ne na sha ba da misalin nan in mutum bai gane ba ka je yanzu ka sa hita ta ja ka ɗauke ta ka matse ta ka sa a hamata ka ka matse ta kai minti ashirin to yau a ce duka jikin ne yake cikin wuta rijiya ce ta wuta wutan nan rijiyoyi ne in aka tsumbula mutum ciki gaba ɗaya zai tsumbula da bangon da ƙasan da saman su waɗannan lahum min jahannama mihadin sannan kuma me wa min fawqiha ghawash idan za a sa 'yan wuta ƙasan shimfiɗa ce ta wuta ƙasan wuta ce aka shimfiɗa kamar yanzu a ce an sa garwashin wuta ne tukuna sannan a sa mutum bayan yana cikin wannan na ƙasar sannan kuma a dawo da marfin wutan kuma saman kuma gawash marfin shi ma wuta ce don haka ƙasa wuta sama wuta gefen bangon duk inda ya jingina ba sauki masifan wuta ce ko ta ina to kamar dai a kwatanta ba a kwatanta to ka gaya man yadda za a ji sauki nan yanzu yau ko ɗakin biredi ne ko wannan abin da ake gasa kaza a ce mutum a ce babba ne a yi a buɗe shi a ce shiga mutum ya shiga kan wannan ƙaryar ka gani kafin lokaci kaɗan ka gani da wani aka ce wa fir'aun annaru yuraduna alaiha ashiyan wa guduwa guduwan wa ashiya afwan wuta ce za a sa su a gitta su a kai su rika zagayawa ciki safe da marece sannan bayan haka nan wa yawmal qiyama adkhilu ala fir'auna shaddal adab ranan kiyama ce a sa mutanen fir'auna azabar da tafi waccan wannan an masu a kabari an gasa su kamar yadda kasan ana gasa kaza Allah tabaraka wa ta'ala tsare mu shi yasa ake cewa mu ta roƙon Allah Allah kada ka sa mu shiga wuta ba dan halin mu ba wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar kai ka kwatanta wannan da wanda zai dawwama a cikin wuta wasuqu sannan ma'an ma'an hamiman sannan bayan haka nan za a shayar da su a cikin wutan nan ga jiki yana shan wuta sannan can ciki kuma shi ma sai an sa mutum a ɗauki kuma ruwan zafi mai tsanani ga zafin da yake ji ta waje ga zafin wurin ga zafin wuta wutan da take kona shi ga environment din tunda wurin bangon wurin gaba ɗaya wuta ce ƙasa wuta sama wuta ta kama shi a jiki tana cin jikin yusharu biha wannan ma fi juludi ana buto ne abin a kona fatan a babbaka wutan a gasa mutum a gasa a ɗebi ruwan zafi a kwara mai taka sannan kuma a bashi wani a ce ya sha faqatta ma'ahu ko ana yin haka nan dole ruwan zafin nan in aka kurba kuma mutum komin tsiye shi sai ya kurba in aka bashi Allah ka tsare mu zai kurba sai ya yayyanke ma mutum kayan ciki gaba ɗaya ya zubo da su da an kurba ko zai kwaso kayan cikin nan ya zubo su kawai sai dai su bi ta ƙasa ka ji zo kayan cikin nan ruwan zafin nan ya narko su sun zube to ka kwatanta waɗannan na ƙarshen da waɗanda aka faɗi na farko na sha uku المتقون في مقعد صدق عند الله عز وجل waɗanda suke masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suna da wani wuri na matsayi da za su samu na gaskiya za a ba su wurin zama wanda sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba a cikin waɗannan ay maq'ad sidqin inda Allah azza wa jalla suna da wurin zama na gaskiya da suka samu wanda za su samu ga wurin Allah tabaraka wa ta'ala qala subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar masu tsoron Allah masu takawa suna cikin aljannonin nan da muka faɗi wa naharin sannan kuma ga koramu nan ko ina ga koraman nonon ga koraman zuma ga ta wannan da aka faɗi fi maqadi sidqin a wannan wurin zama ne wani wuri ne Allah ya ba su wani irin matsayi na gaskiya inda malikin muqtadir a wurin wanda yake mamallaki ko mai iko babu wanda zai sa shi ko ya hana shi ya riga ya yi ma masu takawa wannan alkawari don haka tabbas wannan abu za a samu Allah ka samu cikin su kun ga wannan ayan ita ce maganin bakin ciki idan ka shiga cikin wani abu ko aka tsare ka ko aka kama ka aka kulle ko aka yi ma wani abu kana karanto wannan ka tuna da ibnu taymiya wanda aka kama aka tsare shi a kurkuku yace to ba komi an tsare shi a kurkukun ba zai fita ba ba zai komi ba daurin rai da rai yace shikenan ba wani abu saboda haka ba mu bari mu karanta Qur'ani Qur'ani an kwace kayan abu shi yasa nake ba mu shawara cewa ko da mutum shekarun shi sun kai wani abu kayi kokari kana ja ana ja kana ja ana ja ka samu wani abu na Qur'ani ka so ka haddace ka rike da kanka yana cikin zuciyarka saboda radda ta ɓaci ko an hana ka ƙur'anin an ƙwace shi ba a iya ƙwace ma zuciya nan mun maimaita magana na ranar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yayi wata magana yake cewa ana iya ƙwace ma komi ana iya in kana da kuɗi a banki a ƙwace in kai faɗa da hukuma suna iya su ƙwace ma fili suna iya su ƙwace ma gida suna ma iya rushe shi su ce baka bi ka'ida ba duk wannan dan kun yi faɗa da su ne wannan duk zai iya faruwa amma ba su iya kwace ma imani bi yadda za a yi a ce a fasa zuciyarka a ma gano inda yake ba za a iya ba balle a kwace ma sau da haka mutum sai ya shirin wannan akwai radda za ta iya baci amurin mumkin in kana raye kakkasa rai in kana raye ba za ka fuskanci matsala ba kakkasa rai ko ta wani tana iya shafar ka kakkasa rai a kulle ka ko a tsare ka ko a kwashe ka a kai kama inda ba a sani ba kan ma ka sa rai haka ba zai same ka ba in kana raye amrun mumkin kana iya zuwa wannan ya same ka ko da laifi ko ba da laifi ba amrun mumkin wani yana iya jawowa ya liƙa ma wani yana iya abin da baka yi ba ma baka sani ba tunda an kai zamanin da malami Sheikh Ibrahim Duwaish hudu ba yayi aka kamo shi aka zo da shi gaba yana hudu babbai gama ba aka tafkai aka kai shi gaba alkali alkali ya masa hukunci ya daure shekara goma ya ce to a sanin shi idan aka zo aka kawo mutum kotu akan ce ga tuhumar da ake mai ga laifin da yi ake tuhumar shi aka yanke masa hukunci shekara goma aka ce maganar nan da kai ta sa an ƙara ma shekara biyu aka kulle shi shekara goma sha biyu yanzu yana nan yana ji ya kusa fitowa ya cinye shekara goma sha ɗaya da wani abu in ma ba su ƙare ba to mi yayi kudu ba yayi ba ji daɗin ta ba aka ɗauka aka ɗaure kuma aka ya zo ya yi magana mi yayi ba sai dole ne a gaya ma abin da kai ba dole ba ne suka ce maganan ma da ya yi na cewa a ga ya faɗi abin da a faɗi mai abin da ya rena hukuma saboda aka ƙara shekara biyu suka zama shekara sha biyu daga goma koma sha biyu to in baka iya komai na qur'ani ba me za ka karanta kai shuru ko ko sune za ka ce su baka kuma qur'ani ka karanta su dauko ma ko ko in ka tashi tafiya ka ce a bari ka dauko qur'ani su bari to to to to ka gani to ga waɗannan ma wanda suke bakin namin mutane a hanya tare mutum kuma in suka je wurin ma suka ga bakin ka na motsi nan nan ne sai sun ma dukan da ba su yi ma kowa ba shi kana hada su da Allah ne su sun san Allah ne yan adam ne yan uwan mutum to ba gara a ce kana da kaɗan ko kaɗan ne na ƙur'ani in ma kashe ka za a yi ta karanta ba kafin a kashe ka dai ya zama kana kusa da Allah lokacin kana ganawa da Allah aka kashe ka ibnu taymiya haka aka yi masa da aka tsare shi kuskai ta karanta ƙur'anin suka yi ta karanta ƙur'anin nan akai a dawo akai a dawo wannan ita ce ɗaukar ƙarshe da ya zo nan wurin ya karanta innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sai aka ji shiru kawai ya mutu an gama shi kenan ya bar gidan an gama sau da haka haka abin yake shi ne ibn qayyim yake cewa suna sun ga abin mamaki ka duba wani littafi nan da yayi shi ibn qayyim aka yi sharhin sa wanda aka yi magana akwai maganganun ibn qayyim sosai sharhin wannan hadisin hadisu jibril to akwai wani bawa Allah da yayi sharhin sa ya kawo maganganun ibn taymiya ya kawo maganganun da ibn qayyim ya akan shi akan wannan hadisin hadisu jibril da aka yi magana littafi ne yana jin zai kai kamar dai girman wannan na san kun san shi ma hadisi jibril dan kuma babban hadisi jibril ne yana nan wannan gashi yana nan gaba mujalladi nawa ne ma littafin mujalladi bakwai kawai wannan hadisi jibril ne jibril yas'al wan nabi sallallahu alaihi wa sallam yujib to don haka aka akai kai mun zo mun aje na yi wani bako ya zo wata rana daga abin nan sun zo daga london suka zo suka abin nan ya zo ya ga littafin nan ya ce littafin nan yana daban ma yana akwai abubuwan mamaki ciki na ce ta ganin ninku ne mun zo mun aje ta sadaka Allah ya taimake mu wannan kenan na sha hudu almuttaquna asmarat lahum taqawahum asair tahta zilali ashjaril janna su waɗannan masu taqawa wannan takawar tasu ta gadan masu ko ta haifan masu wannan takawar da gare su ta sa suna tafiya a ƙarƙashin inuwan itatuwan da ke cikin aljanna aljanna akwai ɗingima ɗingiman itatuwa masu inuwoyi to yan aljanna za su yi ta zagayawa cikin wannan daga wannan inuwa sai wannan inuwa daga wannan inuwa sai wannan inuwa saboda aiki ya ƙare daga anan duniya ko kasuwa da 'yan aljanna suke zuwa ci sukan je cin kasuwan ne don a ƙarin samun ado amma kayan da za su ɗiba a wurin duk abin da ka gani in ka je ka ɗiba kawai mala'iku za su ce maku kwasa saboda kun riga kun biya tun kuna duniya oda kuka yi testing tun kuna duniya kun biya odan nan shine ayyukan da kuka yi kun riga kun biya kayan su kuma kayan ma'amurat ne da an umar ka kwasa ka kwasa ka kwasa ka kwasa kawai kai musu haka kawai su tafi su tafi gida ka tadda su gida ba sai ka nemo ɗaya mota ɗibar kaya ba ba sai ka nemo mota ɗibar kaya ba haka za a yi a ɗebi abin da kake so duk abin da ka taɓa ce ba iyaka kawai ɗebi iya abin da kake so an riga an biya tun a duniya kuma sati mai zuwa ma za a dawo haka za a yi ta yi abadan sarmadi to ai kaga wannan wuri babba ne so haka su yan aljannan nan za a ba su dama su je su yi rika yawo a ƙarƙashin itatuwa suna shan inuwa suna shan ƴaƴa suna son shan inuwa suna shan ƴaƴa in kaya ne akwai itaciyar kaya kamar yadda muka yi misali jiya abinda kake so shi zaka ɗiba a ciki baka maimaita kaya a can sai in kai kaso ka taɓa sa wani kala kana son irin kalan amma fa ba shi bane dan shi duk wanda ka sa ka cire baka ƙara ganin shi har abada ba a cire kaya a can a maimaita ba ka zuwa wurin tela ya gwada ka a ce sai an ga size duk inda ka budo size ɗinka ne abinda kake so daidai da kai size ɗinka haka za ka gani ba sai ka zo abin nan ba mun zo mun karanta littafin can mace za ta yi kwalliya kala kala ta sa kaya kala saba'in ba matar da take hazikar da za ta iya gano yadda za a sa kaya kala saba'in a jiki babu ita in aka kai goma daga nan dole a tsaya to can sai an yi kwalliya kayanta da za ta sa kala saba'in to ya kake gani kuma kayan in ta cire su yau ta gaba da su sai dai radda take son in silk ta sa ta ce silk take so kore ko silk take so blue ko wani kala a ƙara kawo silk irin kalan amma ba wancan bane da ta sa ba a maimai a can a nan ne ake maimai a nan ne ake maimai to saboda haka wurin ya wuce inda ake tunani aljannan nan wallahi yana da kyau mu karanta littattafan da zamu ma san aljannan nan sosai dan mu gane yadda zamu neme ta ita kuma wutan nan mu karanta littattafai sosai saboda mu gane yadda wutan nan take saboda mu ji tsoronta dan ba abun wasa bane saboda haka su waɗannan haka za su yi innal muttaqina fi zilalin wa uyun waɗannan masu takawa suna cikin inuwoyi da wuraren waɗannan marmaron ruwa ko ina su gangara ga ruwa nan wafawa kiha sannan kuma ga kayan marmari ga sunan ‘ya'yan itatuwa kayan marmari mimma ya na duk abin da suke sha'awa akwai bayan suna nan ga kayan an gani ga abin nan yau ko zuwa aka aka zo aka aje ma a nan ma aka shiryo abinci aka shiryo abinci sannan aka ce to bismillah ya jama'a halin mu a ci abinci sai ka ji wani daɗi balle ma dama kana jin yunwa to wannan ko kana yawo cikin aljanna kana ganin ni'ima kaza kana ganin ni'ima kaza sai ka ji an ce maka kulu washrabu ku ci ku sha hani am bima kuntum ta'malun kuna masu jin daɗi ku ci ku sha hani an kuna jin daɗin wannan cin komi lafiya lau bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka aikata ku samu wannan daraja ko kun samu wannan daraja ne saboda abin da kuke aikatawa kuka aikata a nan gidan Allah ka samu dace wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an samu hadisi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna fil jannati shajara wato cikin aljanna akwai wata itaciya يسير الراكب الجواد المدمر السريع في ظلها مئة عام ما يقطعها yake cewa wato aljanna akwai wata itaciya mahayin doki wanda yake dokin gogaggen doki in garman doki zai hau wannan wannan mai gudu dokin kamar yanzu a ce ne mutum zai hau motar da tafi kowace mota karfin gudu da gudu amma sai ya yi shekara ɗari bai ƙara inuwan wannan itaciyar ba shekara ɗari inuwan nan bai kai ƙarshen inuwan ba ana gudu ana gudu ana gudu da abin hawan da ya fi kowane gudu amma sai an yi shekara ɗari ba kai ƙarshen inuwan ba to ya za ku kwatanta ta da duniya wannan duniyan nan ita kanta abinda masu abu suka ce ba ma wai akan abin hawa ba akan kafafunka aka ce duk bangaren da ka nufa a cikin shekara 60 sai ka taba koyina in ka tafi shi in dai ba wani abu ya tsare ka ba ba rashin lafiya ba ba wani abu ba a shekara 60 zaka taba bangon duk zaka taba nan gefen zaka taba nan gefen in dai yawo zaka yi zurkan ne ne bai kai wannan shekarun ba sai da ya taba koyina so da ka zaka kare to wancan shekara 100 ya fito almuttaquna ay lahum husnul marja' fil jannah su masu taka wannan su ne suke da kyakkyawan makoma a aljanna za su samu makoma mai kyau qala Allah azza wa jalla Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce hadha dhikr wannan shine ambaton da ake gaya ma a gaya ma mutum yayi tunani ya gano wa inna lil muttaqina la husna ma'ab lalle masu takawa waɗanda suka ji tsoron Allah lalle suna da kyakkyawar makoma jannati annin wato aljanna ce wadda take ta dawwama in an shiga ciki ba a fita mufattahatan lahumul abwab an bubbude masu kofofi ko ta ina suka zo kawai ga masu aiki nan da an ga mutun ya taho kawai sai ai ta kawai a ce a bada umarni ko ba ta bude shikenan su shiga ciki ko ina su zagaya muttaqiina fiha suna kishishin gida ciki suna cikin ta sun kishin gida ko ta ina يدعون فيها بكل فاكهة بفاكه يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب suna kira a ciki ana kawo masu dukkan kayan marmari da kuma dukkan abubuwan sha ga sunan kala kala kala daban-daban ana ba su wa indahum qasiratu tarfi atrab sannan bayan haka nan kuma a cikin aljannan nan suna da wasu mata wanda mazan su kawai suka sani ba sa kallon wasu maza masu takaita kallo ne ba sa kallon wasu sannan atrab sannan sa'annin juna ne dukkan su shekarun su iri daya ga sunan yan mata hadha ma tu'aduna wannan shine abin da aka yi maku alkawari liyawmil hisab ranar sakamako saboda haka an yi maku alkawari kuma gashi nan an samu abin da Allah ya ce za ku samu nan an samu inna hadha la rizquna ma lahu min nafa'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ai arziki ne daga wurin mu ciyarwa ce daga Allah Allah ne ya bada wannan abu ma lahu min nafad baya karewa na ganin mu ɗanan ko na ga kata su dama wani ya gaya mun ya ce wallahi shi abin da ya dame data na cin data da yawa wanda ke ya kawo gara da ke data to mu tsaya nan da insha Allah tabaraka wa ta'ala in kaddara Allah lana albaka na ganin shi da an shige shi zai da zai da aiki a tsaya nan sai gobe in kaddara Allah lana albaka sai mu tora muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka muna fata Allah ya ba mu mafita daga cikin wannan kangi da muke ciki wannan musiba ta wannan corona Allah ya mana maganin ta dan tsarkin sunayen sai dauke mana ita ta yadda za mu samu dama mu yi walwala kamar yadda muke da muna fata Allah ya mana muwafaka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى أعمال أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين